بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل البدعة نجيب لفادي حاجة قبل أن نرجع درس ya kamata mu yi wa adon tafiya ko irin malam nan ko lokaci ya gure lokaci ya gure to amma ya kamata mu an taba a yi sarfan hausawa sun ce wai waiwaye adon tafiya da waiwayawa za mu gane an fahimta ko ba fahimta ba wancan satin mun yi fara'idul budu ko haka ne? ya ce wa masu ma'anar jimjimati da azumi su da raihi ma'al mustarki eh ma'al mustarki yawwa wa zai fassara mana wannan jimlan a fahimtar shi wa masu ma'anar jimjimati da azumi su da raihi ma'al mustarki an kaji fassara kawai a fahimtar ka ba sai ka ja ka fassara ba a amma mun tabbatar da wannan din shi ne jumjuman sannan mu ga wuturan da hausa mun yi ittifaki wai jumjuma shi ne nan to ka ji ba ma tabbatar yawwa to zai fassara mana eh mal ibrahim wa masu ma'alar jumjumati bi azmi sulghaihi ma'al mustaraki wannan jumla kan shi shine ma'alar jumjumati shi kenan kawai abin da yake kan dan yake ba gashi idan ba gashin fa in yake fata idan ba fatan fa kawai mu abin da yake kan wannan kashe ko ma miye abin kawai ka shafa shi yawwa bi azmi sulghaihi kaikainiya kaikainiya yawa ma'al mustarfi yawa tare da gashin da ya sauko gaba ɗaya mutum ya shafa kaga kenan shafan kai gaba ɗaya kawai ka shafa abin da yake kan ainihin ƙashin kan nan in gashi ya sauka baya ma ka shafa shi gaba ɗaya sannan ka zo dawowa sai ka sami ta karkashi ka shafa su da gaji kai kai na wannan kashi ma yace au jaddada fa tabayyana hadathuhu au jaddada fa tabayyana hadathuhu barista au jaddada ko ya jaddada alwala yawa ya jaddada fa tabayyana hadathu eh sai karin sa ya bayyana yawa ya dauka yana da alwala bari ya jaddada da yawa alwalan ma ya a sha alwalan ma ya bani to ya wannan jaddada wanda yayi wannan ba bari sallare ba zai sallare shi shine kawai magana lokacin da ya zo ya zo da niyan bari jaddada alwalana bayan ya yi alwalan sai ya tuna ab ashe wancan din ma ya karye sai yanzu wannan da ya da niyan tajrid ba zai yi ibada na sallah da shi ba aha gaba da nan aw taraka lum'atan fangasa na dini ya tilfabili tawakkal na'am ya ya yayi wannan ya bar lumba ko ya bar wani kai za ta ce bari haka ya bari kuma bai tulla da ya bai wanka da niyya na farali niyya na farali ba ban ga salatin yake fada ya ya ya ya wanke amma ba da niyyan farilla ba to wannan wankewan bai masa a matsayin wankewan lum'a ba yawwa yanzu misali mutum yana alwala don wannan yana samun yawancin mutane in ka zo alwala kafin a ce wankewa na biyu da na uku misali ne sai idan na farkon ya gani shi ne maganan ba yanzu misali mutum ya zo alwala ya wanke fuska a shi akwai wani bangare bai samu ruwa ba wankewa na farko kawai sai ya zo wankewa na biyu in dai wanke wankewa na biyun nan da niyan cewa wannan wanke musabi ne to wannan wankin ko da ya wanke wancan gurin wannan wankuwan bai mata matsayin wanke lum'a ba kenan in yi sallah ba shi da sallah duk da gashi wurin ya wanku amma ba da niyyar farilla ya wanke ba mu kara da waiza aha wa ujubuha ba'dahu wa rabduha mubtafarun sai di ehe ujubu ehe ehe ehe rabduha Mm. yau rabin da muke so da hausa ya fasa kawai ya fasa niyyar yawwa to wannan duka mu tafaru an ya ce mai ma'ana mutum ya yi alwala sai ya mance da niyyar alwalan ya mance da cewa ya yi alwalan bayan ya yi alwalan shi ne ujubuwa ba niyyar ya bar zuciyar shi ko kuma rabduwa da gangan ma yake kai ni wannan alwalan na fasa to wannan duka mustafarun an ya ce masa zai iya zuwa je ibada wannan abubuwan da ya same shi din ba zai taba alwalan shi ba ya fasa niyan bayan yayi alwalan sai ya ce na fasa wannan alwalan dama yi niyan da yayi na cewa dauki da shi sai tabbatar da alwalan ba sai ya ce na janye na fasa alwalan to yanzu wannan fasawan bai bata mar alwalan shi ba kaga wannan ya nuna ma aka ce sallah kenan yanzu misali sallah in kace ta aka fasa ta kana cikin kafa amma ban da alwala Aha, ya isa? Da? Eh yanzu sallah ta kuma muke bari mu gama.
Kamar sallar nan in ya gama kuma ya fasa.
Na?
Kamar ya gama ita sallar.
Eh, Ya fasa.
ta ba su.
Ruwa ya tsara ba.
Ya rusa ta, ta rusa. Aha. Hai ba a wasa da ibada. Wannan shi ma saboda akwai nawaki wanda ake warware alwala da su wanda yana da daman yin su. su ne kuma ka'ida su ne cewar wani alwala wannan rabbi din baya cikin wannan da wake ta yawwa aha wa masu wajihai kulli uzuni wannan mai sauki ne mala bakar duk da baka nan ka amsa wa masu wajihai kulli uzuni da shafan dukkan wasu wajihai kulli uzuni dukkan wannan kulli eh shafan ka fahimci ta yi ta siniya wa basu wajihai kulli uzuni yawa shi ne kawai wannan wajihai din ba yana kowa ta siniya wajen kunne biyu ba ne wajihai kulli fuskan biyu na kowane kunne fuskan ta waje da fuska ta ciki yawa wa masu wajihai kulli uzunin da shafan fuskoki biyu na kowane kunne daya kowane kunne ɗaya ka shafi fuskoki biyu yawa ciki da waje alhamdulillah na na والذي بها قولان
قال فحجي في ثوب في صوم يوم عرفة هل هو العيد shi imamul maziri ya yi tashbihin wannan matsalan ne da wancan matsalan wannan matsala ne na azumi da aka faɗi matsalan sallah sai ga wannan matsalan azumi ya yi kama da wannan na ainihin alwalan sai ya tashbihi wato abin da yake nufi idan mutum yana shakku cikin wannan wankewan na uku ne zan wanke ko na wanke na uku wannan da zan kara na hudu ne kaga idan na uku ne kasancewan ƙari na hudu dama a baya mun ce an yi kaulani wasu suka ce an hana haramun ne wasu suka ce makaruhi ne ba to yanzu yana shakku ne yanzu yana cikin alwala ya wanke hannun nan ya wanke sai yanzu ya fara wanke sai ya ce wannan wanke wannan uku zan wanke ko na hudu ne to yanzu ya zai ci gaba da wankewan ne in mun ɗora wa cewa a shakku in nukusani ka ta haƙuƙi sai mu ce kawai ya wanke tunda bai tabbatar da ya wanke na ukun ba ko kuma a'a kawai zai bar shi tunda mustahabi ne rashin shi ba zai taba ainihin alwalan shi ba to shine yace tunda yana shakku fa fi karahatiha a cikin karhancin wannan wankewa na hudun wannan wanke wanda yake shakkun ya wanke din makaruhi ne ya bar shi ya fi wa nadbiha da kuma mustahabbanci cewa a'a kawai mustahabi ne ya wanke yau ba jawazi a ciki wannan bangaren suka ce makaruhi ne ma wannan wankewan wannan bangaren kuma suka ce mustahabi ne to shine kaulani din kauli na farko suka ce makaru kauli na biyu suka ce mustahab to wannan matsalan kaga akan alwala yake ba to imamul maziri sai ya rabo shi ma nashi matsalan azumi a nan saboda sun yi kama sai ya ce kana imamul maziri ya ce wannan misalin shi ka shakkihi kamar inda mutum yake shakku ne fi sauni yomi arafa cikin azumin ranar arfa yanzu misali muna watan zulhaji ai idan aka ce gobe ranar arfa mustahabi ne mutum ya tashi da azumi ko idan ba da ya tashi ba mustahabi ne ya tashi da azumi gobe to yau gashi nan dare kana shakkun yau din nan takwas ga wata ne gobe ne ranar arfa ko kuma yau tara ga wata ne gobe ranar idi ne kana shakku a cikin biyun nan to yanzu shi ma yanzu gobe ka tashi da azumin nan ne matsayin shi wasu suka ce mustahabi ne ka tashi da azumi wasu suka ce makaruri ne karka dace da ranar idi to shi ma an yi kaula ne kaga daidai da wancan kenan shine magana aha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فصل نجب لقاب الحاجة جلوس أنسو مستهبني ga duk wanda zai je biya bukatan shi biyan bukata din shi ne ta biyu in ma bayan gari wa in ma bawali duk wanda mutum zai yi an so julusun ya yi a tsuguni a nan julus din nan ana nufin tsugunawa ne ba zama gaba ɗaya ba inda ka zauna gaba ɗaya ta ina zai fita yawwa eh to zaiwa lokacin da aka kawo wannan babban gidan mutum ya shi ma tsugune ne tunda ai ka babuwan ka tana kasa shi ma da a ce ramin yana kasan ka zauna mu ne a birakumin ya ce amma an gane wannan tsugunan birakumin na jisin a rigawa na jisin ne na jasa an ce rigawa inda yake da kasa mai laushi ko yashi ko wannan turbaya na ainihin turab inda ya zama kasan mai laushi ne kuma gurin mai najasa ne in ka rigawa rigawa kasa mai laushi ne kakken kasa shine rigawa shine rasu to idan gurin ya zamo rigawa ne kuma da nakasa a gurin ana tunanin in ya ce zai tsuguna zai bata jikin shi to makaruhi ne ya yi wannan tsuguna makaruhi ne ya tsuguna ma'ana ya tsaya ya yi fitsarin ko bayan garin ya yi a tsaye ya yi hikima ka san dama an ce hikima kashin kwance ko to ya yi hikima kar ya tsuguna saboda in ya tsuguna wannan tsugunan zai janyo ya bata jikin shi ya sarki ya zaune na jasa mafhum kaga nan yace rakuin najisin kulura wa ta'ayyana al-qiyamu to yanzu anan tunda an hana irin wannan guri ya zai yace wa ta'ayyana al-qiyamu tsayuwa din ya zama wajibi a kan shi tunda kana da tsarki bai halatta ka je ka jefa kanka cikin najasa ba ko saboda haka yanzu tunda gurin ne najasa ne in ka tsuguna zai najasa zai ɓata jikinka wajibi ne ka tsaya ka yi a tsaye rasu rigawa rigawa wa atimadun ala rijilin hakanan nujiba yake aiki an so itimadun dogaro ala rijilin akan kafa mutum ya ba da ainihin karfin shi kan kafa wastinja'un biyadin kuma an so ya kama ruwa biyadin da hannu to wancan rijilin din da wannan yadin din sai ya jami'a ke biyu tirayayi na gefen hagu idan ka zo tsugunawa ka tsuguna ka ba da ƙarfin cikin ka ta gefen kafan hagu kafan daman ka shokara shi saboda an ce babban hanjin da ainihin bayan gari yake jiki ɗin yana bangaren hagu ne in ka ba da ƙarfi ta nan zai fi saukin fita sannan in mutum ya zo kama ruwa ya kama da hannun hagu shine ma'anar yusrayayi ɗin mun fahimta wa balluha yace kuma an so jika hannun kaga balluha kaga wannan lamirin zai koma wa ainihin yadu banda rijilu wa balluha da damsa sa hannun qabla luqil aza kafin ya gamu da najasa din idan mutum ya zo ya tsuguna ya yi najasa idan zai kama ruwa kafin ya ɗaura hannun shi akan najasan ya jika hannun saboda me saboda jika abu yana sa duk wani abu mai danko ba zai kama abin ba ko yanzu mace za ta kwashe tuwo me yi kimanta karuwa ta ajiye ta sa marmaran ta jika shi sannan ta ɗebi tuwon sai ga tuwon sun ya fita amma da za ta jefa marmaran a kan tuwon tana ɗebowa sai ga da kyar za a bambare shi to ka ga hikima kenan a jika hannun saboda duk wani abin da zai zo hannun a jike ba zai kama shi ba aha wa wasiluha bi taturabin ba'dahu hakanan mustahabi ne wanke hannun bi ka turabin da kaman kasa kaga bai ce ma bai ce ma bi turabin ba saboda shigar da duk wasu abubuwa wanda za su zama mai gusar da najasa a ciki idan ya gama ya wanke hannun shi bi ka turabin da kaman kasa ko ya goga a kan kasa ko wani sabulu ko wani abu dai mai gusar da ainihin jakin ba da hu bayan ya gama wasatu wasatirun kuma ana so mutum ya suturce al'auran shi ila muhallihi zuwa muhallin fitan bayan gari ko fitsari din idan mutum ya zo zai yi tsuguno kar ya yi saurin tuɗe al'auran shi sai ya tsuguna ya kai zuwa muhallin yana zamewa kaga ya fi fikira fiye da ake tun yana tsaye ya zari ainihin al'auran shi wa idadu mubilihi kuma an so mutum ya tattali abin gusar da najasa din kafin ya je ya tsuguna kar mutum sai ya tsuguna sannan ya rika wani kuwa ne kawo min ruwa ko kuma ya gama ya tashi ya jirgin famfo ko wani abu ya ɗebo abin da zai gusar in ma ruwan ne in ma hojen ne ya zama yana tare da shi yana gamawa zai istinja'i ko istijmar wa witruhu sannan idan muzin din ya zamo jamid ne ya zamo ainihin hoje ne ana son witruhu ya zamo mara ma'anan mara ya zamo ko uku ko biyar ko bakwai idan ka sa guda biyu ya ɗauke danshin ana so ka ƙara na uku idan na uku bai ɗauke danshin ba ka mai da shi hudu ana so ka sa na biyar idan na biyar bai ɗauke ba ka sa shida ana so ka ƙara na bakwai amma daga bakwai ko bai ɗauke ba inda na takwas bai ɗauke ba a so ka ƙara mara wucirin nan daga uku zuwa bakwai ake so mun fahimci wancan wannan fadin mustahabi muke karantawa ba wajibi bane wa taqdimu qubulihi haka nan da gabatar da gaban shi idan ya zo ya tsuguna idan mutum ya zo ya tsuguno yayi bayan gari ya fitsari yana so ya kama ruwa ya fara wanke muhallin fitsarin in ya gama sannan ya ya tura zuwa muhalli na bayan gari din saboda kullum ana son tsabta a jikin mutum sai dai idan mutumin da malamai suka ce akwai wanda taba duburan shi zai janyo mar fitowan bawali to in irin wannan ne ka ga ya wanke duburan in ya fara wanke ko ba zakarin shi ma in ya je wajen duburan wani abu zai sake fitowa to wannan kan sai ya fara wanko wancan sannan zai wanke wannan wa tafriqu fakhizaihi haka nan ana so mutum ya buɗe cinyoyin shi lokacin da ya zo tsuguno ya buɗe cinyoyin shi kar ya matse wastirkha'uhu kuma ana so ya sassauta duburan shi kar ya tsuke saboda in ya zo wankewa in ya tsuke ba a maki bayan ya gama wankewa in ya tashi yana sakewa sai wani da kisa zai fata shi wata zafiya tura asihi ana so mutum ya rufe kanshi lokacin da yake tsugunno saboda kunyan Allah da mala'iku da kuma kunyan ma ‘yan adam saboda yanzu misali a jiya in ka lullube kanka duk wanda ya zo wucewa ko ya ganka ne bai san kowa ya gani amma in kana buɗe sai ce na gaba wanzuwa ne yana kashi a jeji na wuce shi kaga zai zama akwai cin mutunci a ciki saboda haka ka lullube kanka lokacin da ka wuce gaba Eh? a ko a bayan gida saboda ai kunya akwai kunyan Allah da mala'iku yawwa aha dama na me kace aha shine yace wa adamu iltifatihi hakanan da rashin waiwaye na ne bayan gari in ka je kafin ka tsuguna ka duba gurin ba komai ba kawai guri ne mai nutsuwa mai nutsuwa ka tsuguna amma ka tsuguna ba waiwaye saboda ba mamaki ka waiwaya ka ga wani abu ya tinka zo ka tashi a guje ka faffata jikinka ba mamaki kuma da ka waiwaya ma abin bai ganka ba wucewa zai saboda haka in za ka waiwaya tun kafin ka tsuguna ka zo ka duba guri mai kyau wurin da ba ka haushin wani abu zai zo amma ka tsuguna kawai ka rufe kanka kai abin da yake gabanka saboda waiwaye shi zai janyo ma dagule wannan wani wa zikirun haka nan musahabi ne mutum ya yi zikirin da ware da ya zo a nassi ba'adahu wa qablahu bayan ya gama bayan garin wa qablahu da kuma kafin ya shiga duk akwai zikiri da ya zo a nassi kafin ka shiga zaka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal qaba'isi wa min ar-rijsi an-najisi wa min ash-shaytanir rajim haka in ka fito za ka ce gufranar ko ka ce alhamdulillah alladhi azaba anni al'aza wa afani yawwa to ana son wa'annan azkar din idan mutum zai shige yi idan mutum ya gama ya fito ma ana so yi wa sukutin ana so mutum yayi kawaici ya shiru yawwa fa in fata idan wannan ainihin zikiri na kafin mutum ya shiga din idan ya kubce bai yi ba ya je gurin da zai yi ainihin bayan gari din to fa fihi a gurin kafin ya tsuguna sai yayi wannan zikirin amma in lam yu'ad in lam yu'adda idan ba a tattali gurin musamman dan bayan gari ba kaga ya cire ma banda ban daki na gida kenan kamar a jeji ne ko a wani kango ne irin karaf din nan kaje zaka kuguna ba gurin da dama ake yi ba amma gurin da dama ake ne kaga matattarin shedanu ne ba a zikirin Allah a irin wannan gurin in dai ka riga ka shiga ba za ka yi ba shine in lam yu'adda wasu kutun hakanan ana son kawaici mutum ya yi shiru in ya tsuguna illa li muhimmin sai domin wani muhimmin abu misali ka je ka tsuguna ya gaba ka yi sallama karka amsa ka yi atishawa aka ce ra muka Allah karka amsa wani ya yi atishawa kar kamar ainihin kawai kai abin da yake gabanka kar ka yi magana illa li muhimmin sai domin wani muhimmin abu yana da cikin muhimman abubuwa kana tsugunan sai ka hango wani makaho gashi yana tafiya zai fada gaban shi rani kaga wannan muhimmin abu ne zaka daga murya ko kuma ga dukiyan wani nan ga gobara ana yi zai kone ko ga wani barawa ya zo ne kashi dukiyar mutane ko kuma ga ji an zo an yi sallama salamu alaikum ala ibrahim yana nan ne kama zakka ne duk shekara yana kama dubu ɗari biyar kuma ka san ya wuce ya wuce shi ma muhimmi ne kwarai kuwa shi ma muhimmi ne kwarai sai muhimmin abu wanda ba zai yi ka ketare shi ba na'am a sai ga muhimmin abu kaga yace ni muhimmin kawai ka sha na kira bai ce ma abu kaza ba saboda kai din abin da zai sa ka yi magana sai ka duba muhimmi ne a wajen ka in muhimmi ne ya halatta kai magana wabil fabayi to in a jeji ne tasatturun ana son mutum ya suturtu wannan suturan ba wai sutura na jikinka yayewa ba ana so ya zama gurin killatacce a jeji ne za ka yi ba haya to ka je ka samu gurin da yake ɗan cikin rukuki killatacce wanda mai wucewa da mai komawa ba zai ga waye a ciki ba ana son wannan sutura wa bu'udun sannan a jeji ne ana so mutum ya nisanci jama'a duk inda ka san mutane suna zuwa gurin ko suna wucewa to ka je nesa da wannan gurin kar ka tsaya inda wani zai ji motsin ka ko zai hango ka wattiqa'u juhurin kuma ana so mutum ya kiyayi rami musamman a jeji ramin da ka same shi a jeji ka kiyaye shi kar ka dauka irin shaddan gidanka ne shaddan gidanka kai ka zauna a dunka yayiwa ma kana rigewa sai ka zo ka bude wannan baka san rami ne bane ka kiyaye shi warihin haka nan mutum ya kiyaye iska idan iska tana katsowa kar ka tari iska dan kana fitsari za ka iska yana watsu ma fitsarin ko kuma idan iska tana yin wajen jama'a idan ka tsuguna warin iska za ta ɗauka ta kai wa jama'a kaga zai iya zama mala'in kenan aha wa mauridin mutum ya kiyayi matizga matizga inda ake zuwa ana ɗiban ruwa mutum ya kiyayi wannan gurin ya ce zai baya a gurin saboda wani ko yana son shan ruwan in ya ga ba hayan ba zai iya sha ba kaga an cutar da shi shi ma yana daga cikin mala'i matizga matizga irin da mahallin rufi da ake zuwa a jiya da zuwa ka gane wa tsarikin mutum ya kiyayi hanyar bin mutane duk inda ka san mutane suna bi karka yadda ka tsuguna kai bayan gari a gurin saboda shi ma yana daga cikin mala'in wa'annan abubuwa ne wanda na cutar da mutum wanda cutar da shi da kai din in yayi addu'a shari'a kanka zai kama ka saboda haka mu kiyayi wa'annan guraren wa shakkin haka nan mutum ya kiyayi gaci gaci shine gefen ruwa kamar yanzu misali ga tabki nan mutum ya zo gefen wannan tabkin ya tsuguna ya yi bayan gari ya kiyayi irin wannan guri wa zillin mutum ya kiyayi inuwa duk inda ka ga inuwa ko a jeji ne inda zai yiwu wasu zo su huta a gurin to kar mutum ya yi tsugunu a gurin wa sulbin mutum ya kiyayi ɗan dauri fako irin gurin da za a gan shi kamar an sunan ce din na ajeji to shi ma mutum ya kiyaye shi kare ya tsuguna eh dan dauri ko fako da ana cewa to wannan in ajeji ne kenan wa bi kanifin idan kuma a shadda ne a ban daki na gida naha zikiran lahi mutum ya nesantar da ambaton Allah kar ya shiga da shi ko a jikin shi ko a abin da zai kama ruwa kar ya zamo da ambaton Allah a jiki ya shiga wa yuqaddimu yusrahu a na yawa a banda laya za mu zo kan laya ne yawa wannan sunan Allah na zahiri da gashi a rubuce ko a jikin shi ko kuma a jikin abin da ya dauka banda wanda na ko yawa ko zobe ko a hula ko a wani agogo ko me inda akwai zikirin Allah to karka shiga da shi wa yuqaddimu yusrahu ya gabatar da kafan hagun shi dukulan wajen shiga idan mutum ya zo zai shiga ban ɗaki ya shiga da kafan hagu wa yumnahu khurujan haka nan ya gabatar da kafan dama wajen fita saboda duk inda aka ce guri ne na ainihin wulakanci gurin tahawun ne ana so mutum ya shiga da kafan hagu idan ko guri ne na takrimi ana so mutum ya shiga da kafan dama kaga ban daki da waje ban daki gurin najasa ne waje gurin tsarki ne in za ka shiga gurin najasa ka shiga da kafan hagu in za ka fito ka fito da kafan dama yawa akasa masjidin yake wannan sunkuyan masallaci kenan shi kuma masallaci in za ka shiga ka shiga da kafan dama in za ka fito ka fito da kafan hagu saboda duk duk alherin waje bai sai kai cikin masallaci ba saboda haka kaga cikin masallacin ya fi inda kake alkhairi ka shiga da kafan dama kuma in ka gama duk inda za ka fito bai kai masallacin ba sai ka fito da kafan hagu wal manzil yumnahu bihima idan kuma gida ne yumnahu ya gabatar da kafan daman shi bihima a shigan da fitan gaba daya inda mutum ya dawo gida yana fatan ya dawo da alkhairi ne idan zai fita yana fatan zai fita nemo alkhairi saboda haka in ya dawo shiga da kafan dama idan zai fita ma ya fita da kafan dama saboda fatan ne wajaza ya halatta bi manzilin a gida mutum a gidan shi wadu'un taku ya saki matarsa misali wa baulun da fitsari duka ya halatta mustaqbila qiblatin wa mustadbira ya halatta ya yi bayan gari ko fitsari ko ya taki matarsa yana fuskantar alƙibla ko yana ba ta baya in je a gida ne ba matsala ya halatta kuma wannan halaccin wa in lam yulja ko da ba a fakar da shi da yin hakan ba ma'ana ko da ba wai ta kure mar ba yadda za a yi kalli wani waje shi yasa ya kalli alƙibla sai ba ta baya ba ko da a ce kallon nan din da kallon nan da nan din duk ɗaya ne shi sai ya zaɓi kallon alƙiblan duk da hakan je a gida ne za a ce ba komai ya halatta to wannan halarcin yadda ya zo a mudawwana wa uwila an fassara mudawwana bi satiri da cewa a gida din sai idan akwai abu mai sitir cewa tsakaninka da alƙibla ba wai alƙibla kai ya tafi bane akwai wani abu da ya sitirce tsakaninka da ainihin gaban alƙiblan to a nan shine za ka iya fuskantar alƙiblan ko ka ba ta baya wannan wasu malamai sun fahimci fassarar mudawwana da haka wabil itlaqi wasu kuma sun fassara mudawwana din da mutlaqan kawai ko da sikira ko ba sikira kawai za ka iya ji a gida ne ka fuskanci alƙibla ko ka ba ta baya la fil fadahi amma banda a jeji a jeji kam kaga dama nassi ya zo akan cewa kar a fuskanci alƙibla ko a ba ta baya wajen bayan gari ko tsari ko to in a jeji ne kam wannan malamai sun yi ittifaqi bi halatta mutum a jeji ya fuskanci alƙibla ko ya ba ta baya da bayan gari ko tsari ko takun mata ba wa bi sitirin to idan a jejin akwai sitira fa kaulani an yi magana biyu a jeji ne amma gurin akwai sitira tsakaninka da alƙibla za ka iya fuskantar alƙiblan ko ka ba ta baya ko kuwa in yi a jeji ne ko da kira ma bai halatta ba to shi ne aka yi wannan kaulani din kuma ta hata milhuma duka mu da wana ta yi dakon wannan kaulanin gaba ɗaya mu da wana ta ɗebo su in ka karanta mu da wana za ka samu wannan kauli za ka samu wannan kauli wal muktar sannan imamul lukami ya binciko sai ce al-muktaru abin zaɓi a cikin wannan kaulanin shine a tarku a bar fuskanta al-qibla ko ba ta baya in ajeji ne ko da akwai sira amma lal kamaraini banda rana da wata ba a hana ta za ka yi tsuguno ka fuskanci rana ko ka ba ta baya ba ka san in mun ce al-qibla mu a nan ne za mu ce mahudan rana shine al-qibla mafaɗa shine ainihin wannan amma in ka je inda su al-qiblan su arewa ne fa zai yiwu ka je gurin da su alƙiblan su kudu ne ko alƙiblan su arewa ne kawai alƙiblan aka hana amma in dai rana ba alƙiblan garin ku bane dan ka kalli rana ko ka ba ta baya ko ka kalli wata ko ka ba shi baya wannan ba laifi bane kawai alƙibla aka hana aha wa baitul maqdisi banda baitul muqaddas baitul muqaddas ba hana ka fuskance ta ko ka ba ta baya wajen yin bayan gari ko wajen takun mata ba kawai alƙibla aka hana ووجب استبراء باستفراج أخبطيه مع سلس ذكر ونتر خفة ووجب استبراء ينا وجب متين يي استبرائي ya zai istibra'i din kubutar da kanshi daga ainihin najasa shine istibra'i to ta ya zai yace bistibra'i da karar da akbasaihi wannan najasa guda biyu da suke fita a cikin shi lokacin da mutum ya zo ya tsuguna ya fara bayan gari ko fitsari bai halatta ya kama ruwa ba sai ya tabbatar da abubuwan nan gaba ɗaya sun zama fita a jikin shi lokacin da yake kan fita ko kana gaggawa ko na ka ce za ka kama ruwa bai halatta ba dole ka bari sai ya zama fita gaba ɗaya ma'asarci zakarin tare da tatse zakari wa nafirin da karkaɗewa bayan ka tabbatar da ya zama fita ɗin dole sai ka tatse shi ka karkaɗe shi tatsewan da karkacewan gaba da ya kafa da suka sauwaka kar mutum ya tatse da karfi kuma kar ya karkade da karfi dan malamai suka ce yana janyo ciwon ta sansulin fitsari in mutum yana haka wani jiba jam'u ma'in wa hajarin an so mutum ya haɗa ruwa da hoge idan mutum ya zo ya tsuguno in yana so ya samu cikakken istinja'i ya samu hoge ya samu ruwa sai ya ainihin ɗauki wajen ya ɗauke ainihin shi najasa bayan ya ɗauke najasa ya zama babu sannan sai ya sa ruwa sai ya wanke gurbin kaga shi kenan ya samu cikakken tsarki kenan sun ma'un sannan idan ɗaya ne zai samu a cikin biyun ga hojen ga ruwan amma kai kana so ka yi da ɗaya ne to ka yi da ruwan kamar hojen ya fi ka yi da hojen kamar ruwa kaga an fi son ruwa sannan ruwa an fi son ruwa da goge sannan in ɗaya ne za ka yi ka yi da ruwa sannan ya kakare sai ka yi da goge shi ma ba matsala wata ayyana fi maniyin ruwa yana zama wajibi mutum ya kama da ruwa fi maniyin cikin mani yanzu misali mutum ne mani ya fito masa kuma sai ya zama shi ɗin ba shi da lafiyan da zai yi wanka an yadda ya ce mama amma ba a yadda ya yi sallah da najasa a cikin shi ba wannan mani yana ɗaya daga cikin najasin da bai halatta yi sallah da shi ba to in ya zo gusar da wannan maniyin wajibi ne ya sa ruwa ya wanke ba zai yiwu a ce kamar yadda fitsari za ka sa hoje shi ma wannan maniyin ka sa hoje ka ɗauke ba zai yiwu ba dole sai ya sa ruwa ya wanke wa alaikum assalam ha za mu zo kan shi wa haidin hakanan banda jinin haila wani fasin da jinin biki duk ba a ɗauke su da hoge yanzu misali mace mai haila ne ko mace mai biki jinin su ya dauke ba daman yin wanka ko babu ruwa ko ba su da lafiya to yanzu idan ka zo za su fitar da wannan jinin dole sai da ruwa idan ka sa goge suka dauke wannan ainihin janshinin jinin bai yi ba wa bauli imra'atin hakanan banda fitsarin mace mace ce ta tsuguna ta yi fitsari ta ce za ta sa gobe ta sauke don shin fitsari ba zai ba saboda yawancin fitsarin mata bai tsayawa a kofar fitan shi yana game wasu gurare dole sai ta sa ruwa ta wanke wa muntashirin an makrajin kasiran hakanan banda fitsarin da yake yake yake yake yado an makrajin daga mafitan shi kasiran yake yado mai yawa idan ya zo fita kamar fitsarin ɗan kaciya kaga ya ce kofa biyar ko wannan yayi nan wannan yayi nan wannan yayi nan kaga ya ɓata guri da yawa to yanzu ba zai yi ka ɗauke da kogi ba dole a sa ruwa a wanki wa maziyin haka nan ban da mazi ka gane ba wai mai tambayar mazi to shi ma mazi ba daman a ɗauke shi da goge sannan shi mazi bayan ba zai yi da goge ba ma ga wani ƙari bi gasiri zakari kulli mazi ɗin wajibi ne wanke zakarin shi gaba ɗaya. To, wannan shi ne ƙa'ida na mazi idan mazi ya fita a jikin mutum dole ya wanke zakarin shi gaba ɗaya. Fafin niyyati a cikin niyya wajen wanke mazi sai ka ce ƙaulani ga can gaba. An yi ƙaulani wasu suka ce in mutum ya zo wanke mazi dole sai ya yi niyya. Saboda shi ma wannan wanke maziyi din wanke zakarin gaba ɗaya ɗauke hadas ne a wannan zakarin dan malamai suna da kauli biyu akan mazi wasu malamai suka ce mazi tsantsan kabas ne kawai wasu suka ce mazi shi kan shi ruwan kabas ne sannan zakarin da mazi ya fita shi kuma yana tare da hadas kamar yadda idan mani ya fito kaga ruwan mani najasa ne sannan jikin yana tare da hadas wanda dole sai ka wanke jikinka gaba ɗaya idan maziyi ne ya fita ruwan maziyin kabas ne sannan zakarin yana dauke da hadas in mun dauki wannan sai mu ce wanke hadas babu niyya ba zai yi ba saboda haka wajibi ne mutum in ya zo wanke mazi dole wanke zakarin gaba ɗaya kuma dole ya yi niyya to sai muka ce niyyar yaya sai aka ce ana kaulani sannan ga kaulani na biyu wa butulani salati tarikiha haka nan cikin bacin sallan wanda ya bar niyya lokacin da ya zo wanke mazi mutum ne ya zo wanke mazi ko da ya wanke zakarin gaba ɗaya amma bai yi niyya ba ya ce ya yi alwala ya yi sallah ya sallarsa akwai ko babu shi ma kaulani mun fahimci wannan to ga kaulani na uku au tariki kullihi ko kuma mutumin da ya bar duka a gane ya bar ainihin wanke zakarin gaba ɗaya ko da ya yi niyan ma ya yi niyan amma bai wanke zakarin gaba ɗaya ba ko kuma ya wan- ya bar wanke zakarin ya bar yin niyan gaba ɗaya to ya in yi sallah shi ma kaulani kaga wannan kaulanin tushen shi ya faru ne daga ainihin ma'anan maziyi ɗin idan muka ɗauka maziyi fitowan shi hadas ne ga zakari sai mu ce dole sai an wanke zakari gaba ɗaya kuma dole sai an yi niyya idan muka ɗauka mazi kawai kabas ne kamar sauran ainihin kabas kamar irin su waje irin su fitsari sai mu ce kawai wanke iya gurin za ka yi kuma ba dole sai da niyya ba to a nan kaulani wala yaskan jimir rihin mutum ba zai kama ruwa saboda hutu ba mutum ne ya yi sallar isha ya kwana yana hutu iska yana ta fita a jikin shi da su an ya tashi ba a jin wani fitsari kawai ya je ya yi alwala ya sallar shi ba a kama ruwa saboda fitan iska wajaza biya bisin ya halatta mutum ya gusar da najasa ya yi istijmar din kenan biya bisin da abu busheshe kaga ba a yi da danye kenan sannan ɓahirin abin da zaka gusar da shi din ya zama abu mai tsarki ba a yi da najasa kamar yanzu dungur ne ka ɗauko a kwatami ko busheshe ne ba zai yi ka yi istijmar ba istijmari da shi ba sai mai tsarki sannan munkin shi wannan abin ya zama mai tsaftace mutum daga najasa ba a yin abin da ba zai yi ya ɗauke ma danshin najasa ya tsabtace jikinka da najasa ba kaga in ka samu wannan sifa uku ya halitta kai da shi kaga kenan da ake cewa hoje hoje ba dole sai da dungur ba ko da kyalle ko da toilet paper ko da kara ko me in dai abin ya ne sannan fahir ne sannan munkin ne zaka iya yi shi ghairi mujin kuma abin ya zama ba mai cutarwa ba idan abun mai cutarwa ne ba zai yi kai da shi ba kamar abun mai kaushi ne wanda kana ɗaura shi a jikinka zai sassoke ka to wannan ba a yi da shi wala mutarimin haka nan ba a yi da abu mai alhurma kamar abu mai daraja kamar kamar busasshen tuwo kaga yana da alhurma na cewa abincin nan adam ne kamar kuɗi yana da alhurma to duk irin wayannan ba a kama ruwa da su ba a hoge da su la mubtallin banda abu mai damshi kaga ai damshi ba zai dauke danshi ba sai abu bushashe ne zai dauke danshi in abin mai danshi ne ba zai yiwu ka yi istijmar da shi ba wa najisin banda najasa kamar bushashen kashi sai ka ce za ka katse kashi da shi kaga ba zai yiwu ba shi kanshi najasa ne ba zai dauke ma najasa ba wa amlata banda abu mai tsantsi kamar kwalba kaman ainihin wuka kaman eh duk abin da yake mai tsantsi wanda saka shi din ba zai dauke ainihin dai shi na jaza ba ba zai kai istigmar da shi ba wa muhaddadin wanda abu mai kaifi kaga cin ya ce gairu mujin duk wa'ancan ne yake gaya ma akasin su ya ce wa muhaddadin banda abu mai kaifi kaga kaman wuka kaman bashashen kwalba mutum ba zai yi ya ka yi istigmari da shi ba dan zai je yanki jikin shi mafhum wa mutaramin banda abu mai alhurma abin darajantawa min matsu'umin abin darajantawan shine min matsu'umin abinci abin da ake ci ko da an zubar da shi irin busasshen tuwo din nan mutum ya zo yana son abin da zai katse bayan gari ko zai ɗauke nan shi fitsari ya samu busasshen tuwo ba zai da shi ba saboda me saboda tuwo abu ne mai alhurma wa maktubin banda abin rubutawa in je takardar an yi rubutu a jiki to ba ba ba ba, ba a yadda ka kama ruwa da shi ko ka yi goge ka ka ka ka yi goge da shi ko ka katse bayan gari da shi ba saboda darajar rubutun mu malamai suka ce rubutun nan karka ce sai sunan Allah karka ce sai da larabci ko da wani irin abu aka rubuta in je rubutun mai bada ma'ana ne ba a yadda ka kama ruwa da shi ko kuma ka ka yi goge da shi ko ka katse bayan gari da shi ba wazabin banda gol wasu bakin da azurfa kaga wannan kudin motar min din yake fassara mana wasu jarin banda garu garin mutane ka bantara kaga shi ma abu ne ne alhurma ai hakkul gairi ne yanatta ka bantaro garin mutane kai da shi ba sai dai wajen garin malamai suka ce in garin na wani ne haramun ne ka bantara inda haƙƙin wani ne idan naka ne nan ko makaruri ne saboda ya zama tozanta dukiya amma ba haramun bane kasancewar naka ne warausin banda kashin dabba eh, wa azumin banda kashi ba a katse bayan gari ko a a- a- a ɗauke danshin fitsari da kashi warautin banda ainihin kashin dabbobi duk ba a yi da su fa in an ka amma duk wannan wanda muka ce ba a yi da su din idan mutum ya yi da su an kad kuma ya tsabtace ajiza a biya wadatar dama tsabtacewan shi ne abin nufi sai dai karkace ba fa in an kad ajiza a dinnan wannan ajiza a yana nuna ma najasan ya bar gurin ya isar maka ka je kai sallah amma hukuncin an hana ka kayi din yana nan kun gane an hana ka karkai da kaza eh to kai da shi eh to ka aikata abin da aka hana ka wannan hukuncin yana nan amma ya kasance wannan yi din in dai ya tsabtace shi kenan yayi za ka iya zuwa ka je kai sallah da shi misali shi kamar yanzu misali haramun ne mutum yayi alwala da butan kwal ko butan kwal haramun ne mutum yayi alwala da shi to amma idan mutum yayi fa in yayi alwala zan ci alwala shi yayi amma wannan kasancewar yin alwalan bai hana cewa wannan haramcin ya tabbata ba ya aikata haramun amma alwalan shi yana nan shine yace fa in amkar idan dai ya tsabtace to an ji a biya wadatar shi kenan wannan ainihin istijmar ina shi yayi kan yadi kaman da hannu mutum da hannun shi ya rika katsewa yana gogawa yana katsewa har ya tsabtace gurin shi kenan yayi duk da ba a yi da hannu wa duna salati ko kuma yayi da kasa da uku ba mun ce yayi da ainihin wutiri ba wutiri yana farawa daga uku zuwa biyar zuwa bakwai shi sai yayi da biyu ko yayi da guda ɗaya kuma gurin ya tsabtace sai mu ce yayi aha mu tsaya nan ko mu ƙara fasali ka yayi sa to alhamdulillah na Okay.